نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يومنا بيو قوة ذو القيدة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da a 30 daidai ga watan hudu shekara ta 2025 muna ci gaba da ayin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin wato muna cikin kitabul hudud malam yace wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idfa'u al-hudud ma wajadtum laha madfa'an akhrajahu ibn majah bi isnadin da'if wa akhrajahu at-tirmidhi wal hakim من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البياقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات ما لن يتسي وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idfa'ul hududa kutun kudi haddi mana kutun kudi doka sai da hukunci ko kuma yanke hukunci kutun kudi shi ma wajadtum laha madfa'an in dai kun samu wurin tunkuɗewa ga yanke hukunci to ku tunkuɗe wannan yanke hukuncin da za a yi in dai akwai hanyar da za a biya ture to a ture in an samu banda cin hanci banda ƙarya banda kallon mutumin babban mutum ne a in dai akwai hanya wadda musulunci ya yarda da ita an same ta to shi kenan a kubutar da wannan mutumin ba sai an tsaida mai haddi ba shine ma'ana hadisi Umara yace akhrajahu ibn Majah Ibn Majah shi ya hitar da wannan hadisi bi isnadin da'if da isnadi mai rauni wa akhrajahu at-Tirmidhi wal Hakim kuma Imam at-Tirmidhi da Imam al-Hakim sun fitar da hadisin min hadisi Aisha radhiyallahu anha daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda amma bi lafz da lafazin idra'ul hudud 'anil muslimina kutun kuɗe ma musulmi yanke hukunci mastata'tum in dai kun samu dama maimakon idfa'ul hudud ma wajadtum laha madfa'an idra'ul hudud 'anil muslimina mastata'tum kutun kuɗe ma musulmi yanke masa hukunci in dai kun samu iko. Wa huwa da'ifun aiban shi ma dai wannan hadisin mai rauni ne. shi ma isnadin shi baya da ƙarfi wa rawahu al-bayhaqi kuma imam al-bayhaqi ma ya rawaito shi an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya kara mashi yarda min qawlihi daga maganar shi ya rawaito shi ba daga maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba bilaf da lafazin idra'ul hudud bishubuhati kutun kuɗe wato yanke hukunci da shubuhohi ma'ana da dalilai waɗanda suke gaba da ainihi dalili amma kuma su ba dalili ne ƙarara ba waɗannan riwayoyi guda uku da makaranta dukkan su masu rauni ne dukkan su gaba ɗaya shi wannan hadisi na ƙarshe na maganar sai na aliyu radiyallahu ta'ala anu ya yi da magana can wata riwaya ya ce wala yan bagilil imami an yi abtilal hududa bai dace da shugaba ba ya ɓata yanke hukunci ba inda ya zo wurin shi muna ganewa ku ma'ana idrawul hududa bi shubhat kutun kuɗi yanke ma mutane hukunci da shubha wala ya juzu lil imami bi halitta ka shugaba ba ko wala yan bagi lil imam an yu'attila al hududa mana dai hukunci ya zo wurin shugaba to shikenan mana wurin alkali wadannan riwayoyi a cikin su akwai wani wanda ake cewa al muhtar ibn nafi muhtar ibn nafi din nan munkarul hadisi ne mana din riwaya shi riwaya ce munkara ma'ana riwaya ce wadda take saba ma riwayan mutanen da sun fi shi nagarta sun fi shi ilimi muna ganewa ku shi ma mutunan kirki ne sai dai mi akwai mutanen kirkin da suka yi shi amma malamai ne kasan za ka iske malamai makaranta alkur'ani ko masana ilimi dukkan su malamai ne amma cikinsu akwai akwai malami wanda malamin su sauran malaman ne amma kuma duk tare ake malamin su ne yayi su ilimi yayi su kusanci yayi su tsoron Allah yayi su riko da addini to kaga in yayi magana suka yi magana ta wa za a dauka tashi za a dauka saboda yayi su quality gaba ɗaya ta ko ina ya wuce su muna ganewa to irin haka ne idan aka samu malami ya rawaito hadisi sai aka samu wani wanda bai kai kwalitin shi ba bai kai darajar shi ba ya rawaito hadisi kuma ya saba ma wanda ya rawaito kuma irin tafiyar su guda ɗaya ce irin ma'ana abinda suka rawaito duk guda ɗaya ne to wannan sai ya zamanto karɓaɓɓe ne wannan kuma sai ya zamanto munkari ne to cikin su akwai malamin da yake da irin wannan malami ne masani sosai amma munkarul hadisi ne kamar yadda imam al-bukhari ya faɗa to waɗannan riwayoyi gaba ɗayan su riwayoyi ne masu launi amma su malamai sun ce wato idan aka tattara su suna iya karfafa junansu ana iya aiki da su suna nuni akan cewa suna da asli a cikin addinin musulunci a dunkule gaba ɗaya kuma yana abinda hadisan suke nuna mamu cewa ana tunkuɗe yanke hukunci doka ta a bulala mutum ko a jefa mutum ana tunkuɗa wannan hukuncin bi shubha da abin da yake shubha ne rikita rikita ko kuma abin da ya kama da gaskiya shi ba a ce mai gaskiya amma ya kama da mi ya kama da dalili da gaskiya wanda faruwa abin yana iya yiwa kamar misali mace ce aka yi lalata da ita an kawo ta wurin hukunci sai ta ce ai matsa mata aka yi ƙarhi da yaji faɗi aka mata. Muna ganewa, to kaga hukunci, to sai a ce to ita ban da ita. Ko an ganta da ciki maimakin abin nan ɗinta, in ta ce matsa mata aka yi wasu ne suka bankari ta da ciya. Ko? Ana haka. Yanzu kwanan nan wani mutum ba yi sati ba ya kashe matashi. matar ya ce ya mare shi sati guda ta ki yarda da shi a matsayin shi na mijinta ya je ga yato abokan shi su hudu suka bankare ta ya sari da ita ta mutu nan cikin jihar jigawa ya je ga ya tawa bukan shi su hudu suka rike ta ko kunya ba kai matarka ta sunna ka zo gaban mutane kai ka sadu da ita to irin haka idan mace ta ce matsa mata aka yi to shubha ce ta ce shikenan ba za a yanke mata hukunci ba ko kuma ta ce ita dai tana kwara sai da ta ji mutum ya haika ita ma mice ce shubha ce ba da santa bane to za a karɓi magana ta yin tafaki kuma za a tunkuɗe mata yanke mata hukunci ba za a yanke mata hukunci ba saboda waɗannan abubuwa addinin musulunci shubohi ne shikenan kuma ba za a ce ba sai ta kawo hujja ita hujja za ta kawo ba sai ta kawo hujja ba akan abin da ta faɗi ba kawai shikenan ba za a yanke mata hukunci ba wallahu ta'ala alam hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها ومن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى رواه الحاكم وهو في الموطا من مراسيل زيد بن أسلم an karba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ijtanibu hadhihi alqadhurat ku nisanci waɗannan abubuwan waɗanda suke kazamta ne ma'ana ku nisanci sabon Allah sabon Allah kazamta ne kazamta ce ta ma'ana muna ganewa ku kazamta ce ta ma'ana kuma kazamta ce ma ta zahiri duk biyun akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nisanci waɗannan abubuwan na kazamta allati na Allah ta'ala ana wanda Allah subhanahu wataala ya hana aikata su ku rabu da su faman alamma biha wanda ya dumu-dumu da aikata su aka same shi dumu-dumu ya aikata su falyastatir bi sitrillahi ta'ala to ya rufa makan shi asiri da rufa asirin Allah da ya mashi mana wanda yayi to shikenan bakin ka alaikum kai shiru ba sai ka wadi ba ba sai ka zo ka ga ya alkali cewa na aikata kaza ba tsakaninka ne da Allah sai ka tuba ka yi sigifari ka ce Allah na tuba ba na karawa kakka kai kan kauran alkali kuma kakka zo cikin majalisa ko kuma abokanka wani ma ta waya za ka kiran shi ka gaya mai ga irin abin da ka yi a'a tun da ba wanda ya sani sai Allah sai kai sai ka rufa makanka asiri sai ka zanna kai ta kuka ka yi istighfari shikenan Allah zai yafi maka wal yatub ila Allah ta'ala kuma ya tuba zuwa ga Allah Saboda addinin musulunci ba san tona asiri cikin shi. Allah ba ya san bawan da yake yin abu babu wanda ya san yayi kuma ya zo yana keta makan shi suturar da Allah ya mashi. Ya zo yana tona makan shi asiri Allah ba ya san haka. Ko ba munafici ba ne. Dan kai bawan Allah ne ba bawan mutane ba ne. Bari a ce ma munafiki. Kana ɓoyewa ka yi abu to. Tsakaninka ne da Allah. in ka tuba Allah zai yafe maka ba sai an tsaida maka hukunci ba amma in ka yarda ka gai to shikenan kuma ba sai an tsaida ma hukunci to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya san ya saba ma Allah yayi wani aiki wanda Allah ba ya so kuma Allah ya rufa mai asiri babu wanda ya gani to shikenan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala me yasa manzo Allah ya ce fa innahu man yubdi lana safatahu duk wanda ya bayyana mana kumcin shi mana ya bayyana mana kanshi cewa ga abin da ya aikata nuqim alaihi kitaballahi ta'ala mu kuma za mu tsaida mai dokan Allah subhanahu wataala duk wanda yazo ya ce ba ga abin da ya to kenan ya tona makanya asiri kuma za a tsaida mai dokan Allah kuma za ta zama alheri gare shi duk wanda ya alheri ne in bai gayi bai tuba zuwa ga Allah alheri ne gare shi in kuma ya gayi aka zo aka tsaida mai hukuncin Allah subhanahu wataala shi ba menene ne shi ma alheri ne gare shi rawawul hakim imam al-hakim ya rawaito wannan hadisi wa huwa fil muwatta kuma shi hadisin a cikin muwatta min marasili zaid bin aslam yana daga cikin riwayoyin zaid dan aslam wanda suke mursalai ne yana hadisi yana nuna mana cewa duk wanda ya aikata wato wani mugun aiki wanda a cikin shi akwai hukuncin Allah subhanahu wataala ga mutumin da ya aikata wannan mugun aikin to shikenan in ya rufa ma kansa asiri Allah ba ya rufa mai asiri in kuma ya tona ma kansa asiri to Allah zai tona mai asiri muna ganewa ko kuma in ya riga ya bayyana kanshi to ba magana kuma ba da hakuri ba magana ya ba alkali hakuri ko ya taba hanyoyi a yi hakuri ba zai karawa ba waye ce ka kawo kanka inda ba kamo ka kai ba shikenan in an kamo ka wannan daban sai kai ta bada hakuri kuma shi ma ba za ka karba hakurinka ba ba za ka karba ba saboda ita doka Allah haka take in ta riga ta zo ta zo wurin yanke hukunci to shikenan babu wata hanya sai yanke wannan hukunci sai in an samu shubha sai kana da lauya sai baka san yadda ake ba shi kuma ya san yadda ake zo yace akwai shuba ya gai shubohi kuma waɗanda musulunci ya yarda da su shuba ce dalili ne ko kuma abu ne da yake kama dalili to ana yi tsaye da mutum a ce to ba za a yanke ma hukunci ba amma in babu wannan to ba a bada hakuri kuma wannan yana nuna cewa idan mutum ya saba ma Allah kuma kowa na saban Allah kowa da irin wanda yake yi manzo Allah ya ce kullu bani adama khata'u duk ɗan adam gaba ɗaya masu laifi ne wa khairul khata'ina tawwabuna mafi alherin masu zunubi su ne masu tuba shi Allah ba ya so ka dage ka ki tuba ita yi kai ta tunanin cewa ya rahama Allah mai yawa ce wannan kana ganganci da izgiri Allah yana so in kai ka tuba ka ce baka karawa matsayinka na dan adam wata rana kuma kana ya gajiyawa kuma ka koma kakka gaji kuma ka ce Allah na tuba ba ni karawa ba izgili kake ba izgili shine ka rike kai tayi kace baka bari kwama magana kace a rahama Allah yawa gare ta in Allah ya ga dama sai ya yafe mani to kana izgili ne wannan baya da kyau abin da ke da kyau shine duk lokacin da ka saba ma Allah ko yaya yake kakkare na saban Allah ka tuba ko yaya yake domin tara maka shi yake ko mun kankanta shi ko su badda baki kai kai wata magana mara kyau ka tuba ko kai bakan magana ga mutum ka tuba ko ka kalli wani abu da Allah baya so ka tuba domin tara maka shi yake yi in kana ganin kaɗan ne tara ma shi yake yi kamar yadda ka san ruwan sama baya taruwa lokaci ɗaya sai an ɗauki lokaci wani ruwan sama ma sai an yi awa guda ana yin shi sannan sai ga ya zama mi duk inda wani rami yake sai ga ruwan ya cika kwalbata dan shi ma bayan awa ɗaya sai ga ya cika duk sharan nan an yi gaba da ita amma ba kai tsaye ba yi ko ya zo da ƙari kai tsaye ba ya tsaya da mi ba ya tsaya da sharar da ke cikin kwalbati amma ka ɗauki lokaci ana yi sai ka zo ka iske ruwa na ta gudu cikin kwalbati di ya zirɗe ma gefen kwalbatin saboda an dade ana yi to haka shi ma sabon Allah da zunubi yake duk lokacin da kai za a rubuta ma duk annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan bawa ya saba ba Allah wani daso ne baki yake dasa ga zuciye shi in ya kara kuma ya dasu kaga dai har yanzu dan an dan dasa ba ɗan dasusuwa ga zuciya ai zuciya babba ce to dasusuwa har sai zuciya ta koma baki kirin wannan dasusuwan sai sun mera ta baki girin saboda me shi ba ya tuba amma an kana tuba sai zange gogewa yana tuba yana gogewa yana tuba yana gogewa sai zuciyarka ta koma tas amma in ka dage kana yi to zuciyarka baki kirin take komawa wannan dasusuwan sai rihe ta kamanninta ya canza kamar ba zuciyar mutum ba. To kaga kenan wajibi ne ga mutum da lokacin da ya ba daidai ba to ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dage akan aikata mugun aikin da suka aikata ba kuma sun san cewa mugun aiki ne ba ba a dagewa domin a dagewa tare da zunubi ko karami ne yana mai da zunubin babban zunubi dagewa a dore a yi ta yi Allah ya kiyaye. Allah ya samu dace. Akwai hadisi da Abu Dawud ya rawaito manzo Allah ya ce ta'aful hududa fi ma bainakum. فما بلغني من حد فقد وجب تعافوا الحدود فيما بينكم ku yafe yanke hukuncin da ke tsakaninku ku yafe mu juna tsakaninku amma fa ma balagani min haddin faqad wajaba duk yanke hukuncin da yazo wuri na to wajibi ne sai an tsaida shi mana amma can tsakaninku abinda kuka yi mana ku sasanta junanku ku zan yin sulhu tsakaninku in wa hukunci ya riga ya zo gaban alkali to sai an yanke shi amma tsakaninku da abin da za a yi a yafi a yi haƙuri a ba da haƙuri a ce ba za a ƙara ba ku yafi duk wanda ya ma wani laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yafi ma junan ku kakku yarda ku zo wuri na da zaran kun zo wuri na to ba sani ba sabo wurin alkali ba lallaba in dai doka Allah ce to da shi alkali da ma wakilin Allah ne ya tsaya ne domin ya yanke hukunce-hukuncen da Allah ya san ya shi yanki. Aka ce nan ba sani ba sabo ce. Amma can ku tsakanin ku ai ba yanke hukunci kuke ba. Ko? Mu tsakaninmu wanda ba alkalai ba, mu kawo hukunci muke wurin alkali shi kuma ya tsaida mana hukunci. Tunda mu ba mu yanke wato tsakaninmu sai mu ce da Allah a yi hakuri ba za a kara ba. Wallahu ta'ala alam. Hadisi na gaba babu ya kare ko to sai babu haddil qadh baban da yake bayanin wato haddil qadh haddin qazahi qazahi da ma larabci ne bawushe ne mai kwaskwarima yace qazahi qazafi ne muna ganewa ko yawa shi yasa su masu harshen kanawa masu kazafi suke cewa da kagare su suna nan da larabcin mu kuma sai muka canza fa muka ce hi kazahi da larabci ne wato shine zargi ko kuma jiwon mutum da ainihi zina ka jefi mutum da cewa mazinaci ne shi ake ce ma alqadh yasa sha Allah ba cikin qur'ani yayi amfani da kalma ar-ramyu والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم شاء الله دي أباني الكلمة الرمي الرمي شين جيفة القذف ما شين جيفة duk wanda ya zargi wani da zina ko ana bukatar ya kawo dalili in ka ce kaga wani yana zina da wance to sai ka kawo shaidu guda uku banda kai ada kai hudu kenan ka kawo su cewa lalle sun gani kuma su bada labari irin yadda ka bada labari su gayi irin yadda ka gani da an samu sabani guda daya to gaba ɗaya kowa bulala za ya sha bulala tamanin da an samu bambanci da wani ya ce shi kaza shi tsugunne iske su saura suka ce duk wance suke to shi kenan magana ta tashi ya zama kazai ba dan komai Allah ya wannan ba sai saboda kiyaye mutuncin dan adam shi Allah masani ya san lalata akai amma saboda dan adam yana da daraja wurin Allah kuma saboda arewa wannan kohon ba da mutunan da zai zo ya ce na ga wani yana lalata ba za a yarda da shi ba kaga aka yarda sai a kaba mutane kashi to shi yasa doka ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda yi ta ya taka wannan doka to da shi da Allah Allah subhanahu wataala sai ya kama shi don haka shi yake ce ma alqadh wato shine jiban mutum da lalata ta zina Allah ya kiyaye an Aisha ta radiyallahu ta'ala ana an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qalat ta ce lamma nazala udri lokacin da hamzari na ya sauka mana lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da gaskiya ta qala qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi alal minbar akan minbari fa zakara zalika sai manzon Allah ya faɗi wannan ya faɗa abubuwan da suka faru wanda aka yi ta zargin na Aisha da cewa ta yi lalata mutane kan suka yi ta kururuta maganar munafukai saboda su ba san darajar manzo Allah ba munafiki da ma kafiri ne duk wanda zaka jin ya furta yanzu nan ba mata annabi ce ba sallallahu alaihi wasallam fata mata annabi ba ta annabi ne kai raka ba kowa yake shiga cikin hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin shi ba sai munafiki wanda dama cikin zuciyar shi ba ya san annabi to yanzu ya samu damar bare ya zagi annabi da can kuma ya rasa ta ina zai zagi ba ya da wata makama amma yanzu ya samu makama to sai yi suka yi ta yaya ta magana suka yi ta yawo da ita wani ya ce shi gaban idanun shi aka yi kuma ƙarya ce babu wanda ya gani babu abin da aka yi muna ganewa ku? to ta ce lokacin da aka yi sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaye sabab munbari wa talal qur'ana ya ambaci wannan kuma ya karanta alqur'ani min qawlihi ta'ala daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta abin nan innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ازوا ايه 18 zala karanto su cewa waɗannan ayoyi Allah ya saukar da su ne domin ya kubutar da Aisha cewa babu abin da ta aikata na laifi kawai waɗansu mutane ne munafukai suka kirkiro labarin kuma suka yi ta yawo da shi cikin garin Madina har waɗansu musulmin ba suka yarda jita-jita haka take idan ta zo to jarabawa ake samu sai kaga mutumin kirki ma ya yarda da ita abin da ya faru kenan to na Aisha radiyallahu anha tana ba da labari cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karanta alqur'ani ma na karanta waɗannan ayoyi kaje suratul nur ka gane su tun daga farkon shahi bayan shahi na farkon sura in kana da alqur'ani na hafs wa zuwa ayoyin da suke maganan ya yi wallazi na amini latattabe khutuwatu shaitan har dai zuwa suna nan duka ayoyi ne da manzo Allah ya karanta su duk suna kubutar da wato na Aisha radiyallahu anha falamma nazala to lokacin da manzo Allah ya shiro daga minbari amara bi rajulaini sai manzo Allah ya umarni da mutane guda biyu manzo Allah ya ce a kawo mai mutane guda biyu cikin waɗanda suka yi ta yawo da magana cikin su akwai Hassan ibn Thabit mawakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana manzo Allah waka yana wasa annabi amma duk da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunda yayi ba daidai ba shi ma mai ba daidai ba wa Mistah da kuma Mistah ibn Asasa wanda shi kuma makusancin Sayyidina Abubakar ne makusancin ya ne kenan ita na na Aisha ma kusan shi ce amma kuma da shi aka kama aka yi tami da wata mace da ake ce ma Hamnatu bintu Jahsh manzo Allah ya ce a kawo su da kawo su manzo Allah ya musu bulala aka makowa bulala 80 80 saboda sun yi ƙarya akhrajahu Ahmad ina manzo Allah da yasa aka kawo su faduribul hadda sai aka yi masu bugu na haddi ana aka makowa bulala tamanin tamanin akhrajahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wal arba'atu da malamai guda hudu wa ashara ilayhi al-bukhari imamu al-bukhari kuma yayi nuni zuwa gare shi wannan hadisi yana nuna mana wato tabbacin haddin kazafi kenan kuma hukunci ne tabbatacce a cikin alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala ya ce walladina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim Allah ya ce waɗanda suke zargin katangaggin mata mata waɗanda suke masu kamun kai bayan Allah waɗanda ba su zina sai waɗansu mutane suka zo suka zarge su Allah ta'ala ce su kawo hujja su kawo shaidu guda hudu cewa sun kama su suna zina to amma la ce sun malam ya tu bi arbati shuhada sa'an nan ba su zo da shaidu guda hudu ba amma kuma sun zargi waɗannan mata da lalata kuma mata ne tsararru bayan Allah na kwarai Allah ya ce fajliduhum 80 jalda wai masu bulala 80 80 saboda mi saboda sun bata ma bayan Allah mata na kwarai suna wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma har abada kada ku karbi shaidarsu ana shi kenan dai inda za su taya su ba da shaida ka karbi shaidarsu ko ina ne kan komi ma kuma Allah ya ce walaika humul fasiqun kuma waɗannan su ne fasikai amma sai Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika wa aslahu daga baya wannan kuma suka gyaru suka zama mutanen kirki to Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya musu gafara kaga in sun tuba idan sun tuba malamai sun yi sabani in sun tuba za a karbi shaidar su ko ba za a karba ba zahirin aya ya nuna illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim yana tunda Allah ya yabe musu shaidar su ba ta dawo abin karba ce wasu kuma suka ce Allah ya yabe musu amma shaidar su dai ba za a karbe ta ba ma'ana sun bata sunan su saboda mutuncin dan adam kare mutuncin dan adam ake shi Allah ya san an yi amma kuma ya kawo wannan dokar saboda a rihe wannan kofar don kan kowane mutum wani mutum yana baka haushi kawai sai ka mai karya yana baka haushi kawai bari ma ka sa mai bulala tamanin kawai Allah ya ce a sai an kawo mu ya huce a karo sai Allah subhanahu wataala ya ce a dole sai an kawo shaidu guda hudu saboda haka wannan abu da ya faru ga ainihin matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai zamanto sakamakon haka an samu hukuncin mi an samu hukuncin wato yin kasafi a cikin addinin musulunci a wata riwaya wato an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaye da haddi ga kowa cikin mutanen da suka wato wannan kasafin ba mana da Hassan bin Sabit da Mistah da Hamla bintu Jahsh wasu malamai suka ce a wata riwaya ba ma masa haddi ba kawai to amma dai ga ga wannan riwaya ingantacciya tace faduribul hadda manzo Allah ya sauko daga munbari baya yayin nasiha kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sa aka zane su aka musu bulala yana nan hukunci dai yana nan tabbatacce wallahu ta'ala alam وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول لآن كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال بن اميه بامراته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه والا حد والا فحد في ظهرك الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن انس بن مالك رضي الله عنهما قال ان قال حديث daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace awwalu li'anin fil islam wa awwalu li'anin kana fil fil islam warqal li'anin da ya faru a cikin addinin musulunci li'ani shine tsinuwa ko rantsuwa ta kowa ya kubutar da kanshi tsakanin miji da mata yake ce mali'an idan mutum ya zargi matar shi ya yi mata kasafi mana ko da ya gani ba shi bai sai zama shaida ba shi ma sai ya kawo sai ya kawo shaidu guda uku banda shi ko matar ya ce in bai kawo ba to shi ma haka nan bulala za mai tamanin ci gaba da zama da matan shi in kuma ya ce zai rabuwa da ita an yana son matan shi ba shi kina akwai mutunan da zai kuma zai zanna da matan shi to idan idan ya ce rabuwa zai da ita to sai a yi li'ani sai a zo a yi mi sai a zo a yi li'ani tsinuwa ya rantsuwa guda biyar cewa wallahi yana da gaskiya in baya da gaskiya Allah ya tsine mai albarka ita ma ta rance da Allah wallahi tana da gaskiya ba ta yi ba abin da ya ce ta yi kuma wallahi in sheri ne ya mata in sheri ne ya mata ko kuma in ta yi abin ta ce ba ta yi ba to hushin Allah ya tabbata a kanta kaji shi ake ce maliyani an ciro shi ne daga kalman alla'ana wal khamisatu anna la'nata Allah alaihi la'anta Allah ta tabbata a gare shi shi yasa ake ce mai li'an saboda wannan kalma ta to Anas dan Malik yace ka awwalu li'anin kana fil Islam warkon li'anin da ya kasance a cikin musulunci anna sharika ibn sahma'a lalle sharika dan sahma'a sharika wani sahabi ne qadafahu hilal ibn umayya hilal dan umayya yayi mashi kazafi bi mar'atihi da matar shi mana yace ya kama shi da matar shi وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشى البينة manzala alayhi salatu wassalam yace ka kawo shaida cewa ka kama shi da matarka shine albayyinata iti bil bayyina kazo da hujja kazo da shaida cewa lalle an kama shi da matarka wa illa in kuma baka zo da shaida ba fa haddun fi zahrika to hukunci ne za a na haddi bulala 80 ga bayanka ko mata shi ce kuma ya gani kuma Allah ya san Allah ya san ya gani ma saboda mi a karrama dan adam a tare zidda mutuncin dan adam Allah ta'ala ce sai an kawo shi al-hadithu akhrajahu Abu Ya'la hadisi Abu Ya'la fitar da shi wa rijaluhu thiqatun kuma wato wadanda suka rawaito wannan hadisi dukkan su amintattu ne wa fil Bukhari ya zo a cikin Bukhari nahuhu irin wannan hadisin min hadisi mai Abbasin daga hadisi Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yarda Dana hadisi abin da yake nuna mana cewa idan miji ya kasa kawo shaida akan cewa ya kama matar shi da wani ya gaza bai samu shaidun ba shi kadai ya gani kuma ran shi ya bace ya tsaya nan ko ya tashi ya musu magana maimake ya je nemo shaidu ya je nemo ko ga waya ya kira mutane ce ku zo ya maza dan Allah ku zo shi kenan kawai ya shigo cikin ɗakin munahikan Allah tashi munahikan Allah shi kenan ya kada kan shi ko dai hakurin zama da matar shi ya rawa mata asiri ya kyale ko kuma ya kai ta kara iliyani ko kuma yarda mai bulala 80 ci gaba da rayuwa da matan shi tsaka mai waya ce ya shiga cikin tsaka mai waya guda uku ko dai hakuri ya rufa mata asiri tsakanin shi da ita shi kenan ya ja kunnan ta kanta kara kaga wannan yana da wahala ko kuma ya kai ta kara ya kai ta kara a yi li'ani shi kenan in aka yi li'ani an ce ba a kara komawa ko miji ɗari ta aura ba ba zai ƙara aurenta ba saboda mi rishin yarda ya riga ya shiga tsakaninsu don ka gobe a ƙara komawa ga irin wannan shaidu kenan dai lokacin da miji ya gaza ya zo da shaidu akan ya kama matar shi da wani to ɗayan biyu ne za a yi tun da ya kasa shi ke da sai a yi liyani da ya rantsuwa biyar shi ma ya rantsuwa biyar shi kenan sai a raba su a ce ba za ku ƙara haduwa ba in kun rabu kenan har abada kuma idan abin da ya kama ta da shi din aka samu juna biyu wannan dan ba nashi bane dan ta din na dan zargi ne abin bai santa da ciki ba sai daga bayan wannan abu ya faru idan me yake me yake tunani dan na wannan mutunan da yace ya kama ta da shi ne saboda haka ba dan ya bane dan shi ne danta ne sai dai ya gaje ta shi ba zai gaje mijin nata ba kuma komi ya zaba ka ba za ka tada ba haka ne ko komi ya zama ba ka tada wannan hukunci kaga wata rana kana kallon shi kasan ɗanta ne kana tabiye da shi Allah ya sa aka zo ana zaɓe na siyasa ya zama shugaban ƙasa ba ɗanka ba ne aka zo ka ce wallahi ƙarya kai to don mutum ya tada ya don mutum daga baya ga Allah ya ba ɗaukaka in ya zo ya ce wallahi ƙarya ya za a yi a ce ta tun da ka tada yanzu bulala tamanin zama ya ce na yarda akwai maganin wannan bulala tamanin ko ba a yarda ko ya tada ba a yarda shi kenan ba ɗan shi Allah ya kiyaye zo da haka wannan hukunci hukunci ne daga cikin hukunce-hukuncen addinin musulunci waɗanda musulunci ya zo da su hadisi na gaba mala ya ce wani abdullahi bin amir ibn rabi'a ta kala an karba hadisi daga abdullahi ɗan amir ɗan rabi'a allah ya kara masa rahma kala ya ce laƙat adraktu a babakar shi amir abdullahi ibn amir ɗin nan tabi'i ne muna ganewa ku tabi'i ne yana ɗaya daga cikin makarantar alkur'ani guda bakwai alkurra'u saba'a عبد الله بن عامر الدمشقي وأما دمشق الشامي دار ابن عامر دمشق الشامي الشاطبي تقرأ ابن عامر ina daga cikin makaranta alkur'ani guda bakwai waɗanda suka yi shara da iya karatun alkur'ani mai girma waɗanda ake cin alkur'a'u saba muna ganewa wanda Asim yana ciki shi yana ciki Kisa'i na ciki Hamza na ciki Abdullahi bin Kasir na ciki Abu Amr na ciki Nafi'u yana ciki su bakwai to yana ciki yana ɗaya daga cikin su yana da qira'a hmm yana da qira'a sananniya qira'a shi bata shahara nan ba ba qira'a shi ma bata shahara cikin duniya ba inda ta shahara sai wurin malamai da almajiran da suke koyon qira'o'in alqur'ani mai girma to yace laqad adraktu Abubakar wa Umar wa Uthman yace lalle na riski zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar da zamanin sayyidina Uthman yace din na riske su na riske lokacin su saboda an haye shi zamanin kusan farkon zamanin sayyidina Abubakar aka haife shi ya ce to duk na iske su gaba ɗaya waɗannan sahabbai manya-manya kowa cikinsu ya yi shugabanci abubakar ya yi shugabanci umar ya yi sai na usman ya yi kuma sun yi shugabanci na adalci na gaskiya sun shugabanci sun yi ƙoƙarin tabbatar da gaskiya mulkinsu kuma ba sani ba sabu ba wani ba wani duk wanda ya gaskiya za a baya gaskiya wanda ya rishin gaskiya kuma a baya rishin gaskiya ko gwamna ne ko ƴaƴansu ne ko surukansu ne duk wanda ya ba daidai ba za a mai ba daidai ba kuma Allah ta'ala ya ce kunu qawamina lillahi shuhada bil qist ku zamanto masu tsayuwa da adalci dan Allah to sun tsaye da wannan sun yi hukunci da sai aiki da wannan hukunci na Ubangiji Allah subhanahu wataala to yace dukkan su na riske su gaba daya kuma ba da da wanda ke bayan su balan arahum bangane su yadribuna almamluka suna bugun bawa ba fil qadfi a cikin kazafi ba illa 40 sai bulala 40 mana zamana Abubakar naga ya tsaye da hukunci ga bawa wanda yayi kazafi amma hukuncin da aka mai bulala 40 rabi kenan ta dako haka zamanin Umar shi ma bulala arba'in haka zamanin Sayyidina Usman yace duk bangansu suna daidaita bawa da da wurin hukuncin kazahi ba da suna mai bulala tamanin bawa kuma su mai bulala arba'in. rawahu malik imam malik ya rawaito shi wa sauri da kuma imam sauri fi jami'a cikin littafin shi da yake ce majami sara kenan wannan a yana nuna mana cewa idan bawa ya kasafi za mai bulala arba'in ne ba za mai bulala tamanin ba saboda hukuncin shi ya sha bamban da na ɗa Allahu ta'ala alam abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara na'am na'am saura hadisi guda ko guda ida shi dan naga kamar lokacin sallah ya tafi shi yasa yasa na tsaya saboda kan amma bari mu ida shi وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه an kawo daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qadafa mamlukahu duk wanda ya ma bawan shi kazafi mutum ne yana da bawa sai ya gefi bawan da cewa yayi zina yuqamu alaihi alhaddu yawm alqiyamati ba nan duniya ya tsira amma ranar alkiyama sai an tsaida mai haddi saboda matsayin shi na mai gidan bawa ba za a mai komi ba amma ranar alkiyama sai Allah ya tsira mu shahidi illa an yakuna kama qala sai in mai gidan ya kasance kamar yadda ya faɗa haka abin ya faru ko da babu shaidu amma yadda ya faɗa haka abin ya faru to shikenan Allah ba zai mai haddi ranar alkiyama ba amma in dai ƙarya ya mishi kazafin ne to sai an tsaida mai haddi ranar alkiyama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi والله تعالى أعلم أمين نعم
kira sallah takwas ta ida ko
bala a dan karanta ko guda ce ma da ta washa a samu a rage su baka da kai baka da ku
yau wanga yake tambaya mal na'am yace gida ne suke suke da shi sai suke yake kawo masu kuɗi gidan a wannan haya to sai yace wannan kuɗin su fitar da zakka kuma baicin haka sai suka sai da gidan a wani miliyan shida haka to yanzu yau da suka sai da kuma sai sun hidda zakka ga wannan gidan da suka hidda mil- abin da suka sai da miliyan shida
gida ne suke E, gida gida gare su na haya wanda ainihin shekaru da dama suna samun kuɗin haya amma duk in sun samu kuɗin sarrafa suke ga abinci da harkokin gida to yace yanzu da suka sai da gidan a wani miliyan shida suna sai sun hidda zakka koko a shi kenan sai sun hidda tun da can ba su hidda ba eh mutane da suke da gidan haya suna ta ansa kuɗin haya gida amma ba su- ba su hidda zakka sai sun karɓi kuɗin haya sai su sarrafa su ga wasu bukatunsu to yan sai suka sai da gidan da tun da sun sai da gidan sai sun hidda ma wannan kuɗin da suka sai da suka sai da gidan da shi sai sun hidda mai zakka sai sun hidda tunda a dama su kuɗin gidan haya ana hidda masu zakka ne duk shekara ana lissafa duk shekara nawa aka karba ko da ba su ga hannu haka
inda kamar kasuwa ce nau'i ne na kasuwa shi gidan haya haka to sai kai lissafi a shekara nawa ka karba in sun kai zakka sai ka hidda musu in ba su kai ba shi ke to tunda an yi ta samu na shekaru ba a hidda musu kuma yanzu aka saida ana daidai ba ga nawa ake karba wata in aka buga a shekara nawa za a ba da in aka buga su cikin shekara sun kai wato kimanin ba da zakka to shi kenan na'am in ba su kai ba yanzu ma da suka saida ba za su hidda musu zakka ba na'am sai sun shekara masha sai shekara ta kewaye ka in kuma sun kai kudin zakka to shi kenan yanzu da suka saida yanzu sai su hidda zakka ta shekara guda kawai masha na'am Allah sa kare wannan kira kuma- sallah bara a lokacin Ah, yawo to wannan
cewa nake da yake wani ya fita wani ce to ni sabon zai kai nawa yanzu wannan shekarai
to misabin zakka bana ina ga ya kai wajen miliyan uku kusan miliyan biyu da ɗari takwas ne a dai bashi miliyan biyu da ɗari takwas ɗari takwas
lissafin zinariya miliyan biyu da ɗari takwas na azurfa kuma ina ga ko miliyan ɗaya ne da da ‘yan karan haka mana dai ko miliyan ɗaya da rabi ke gare ka sai ka yadda zakka in lissanin zinariya ne miliyan uku ba mai ba jika ɗari biyu in kuma azurfa ce ɗaya da rabi sai an yadda zakka na zar tsala wannan kishiyoyi ne su- ak- suke zargin juna da wata tana masu sihiri su hudu to sai suka ce mai gidan ya sa alkur'ani da cewa duk wadda ta cuci wata ta hanyar sihiri qur'ani ya ci ta wai shine take tambaya halitta su yi haka na su sa mai gidansu ya sa musu qur'ani
zargin juna ne suke eh da cewa wata tana yi masu sihiri dan dudiyan ba su da laya halin da ake su wata cikin matan gidan eh take yi kuma shi in an yi magana ganin ba kishiyoyi ne suke ake zargin wata kishiya cikin cikin gida cewa tana ma yara asiri ko ta hanyar ta ana ma yara asiri yaran da ba su da lahiya yaran kishiya guda eh haka ne to shine aka nemi mai gidan da ya kewaye alqur'ani cewa duk wanda ta yi ma wani asiri qur'ani ya cita ko haka daidai ne yayi Mm.
haka yayi
aiki so wanga kuma ma'ana an ce alqur'ani ya ci mutum ana ne Allah ya kama mutum qur'ani ba ya cin kowa amma Allah zai kama mu kama alkawari ne kai cewa ba za ka- ba za ka yi ba in kuma kayi Allah ya ma abin da ya dace da kai na'am na'am wannan kuma ya ce masu barin wifi a kunne don wasu sun amfana da wannan damai su yi lahi ba tare da izinin su masu wifi din ba
to wannan matsalar ta wifi kullum muna ta faɗi cewa in in masu wifin ba su damu da shi ba kuma ba su sa doka ba cewa ba su ce duk wanda ya yi amfani da shi ba da sanin so ba su yahi ba ko sai Allah ya saka masu in ba su faɗi wannan ba to shi kenan duk wanda ya amfani da shi bai yi laifi ba amma in sun sa doka kaga shi kenan inda a ce duk wanda ya zo wurin kusa da wurin kore shi ake to ka kenan in kai wata dabara ta daban dan ka yi amfani da shi to ka ci haram matsin da za ga jikin katanga wurin mutane da sun jera sana kuma sun sani ba a koran mutane ko ba a sa wata doka cewa da wanda aka gani jikin katangan nan ba yana sake rubi ya ci amana sai Allah ya saka musu ko in ba su faɗi wannan ba kenan ya halitta Hmm.
wannan babu wani kuma abu fada wanga hayin zai ce to Allah yana so kwaɗayin nasiha bisa kan mutanen da yanzu harka wifin da sauran kallace-kallacen shi yake bata musu lokaci Eh, to wannan ne kawai matsala amfani da shi cikin abin da bai dace ba. tunda sadaka ce daga Allah subhanahu wataala ga yanan abin nan kai kyauta kai abubuwan da kake to kai amfani da abin da zai saka karu duniya da lahira ko duniyar ka ko lahirar ka kaka je ka abin da aka baka dama ka yi wani da shi kuma ka yi ka ta sakarci kai ta bata lokaci wannan ba daidai bane an kai wannan ka kai haram saboda ka tunda ka samu dama ka samu sauki amfani da yanar gizo kyauta shikenan sai ka yi amfani da abin da ko zai kara ma karatunka mahimmanci ko wani aikin ka ko ka shiga wasu abubuwa ka kallo sana'o'i da sauransu duk da yake mutane ba wannan suke so galibi dai duk shirme ne galibi to kaga wannan kuma rashin godiya Allah ne ba ya da kyawu ka yi amfani da nema Allah akan saba ma Allah na'am Allah ya shirya Amin. tambaya ta ƙarshe wanda ya ce wai mutum ne saki matar shi saki farko sai ta ƙare idda ta yi armi to sai in ta hito daga wancan mijin wancan arman da ta yi tare da wancan miji ya sake armanta wannan sakin shi ke na rogaje ko ko a'a har yanzu akwai wannan sakin dai da hicca mutum ya saki mata ya saki daya sai idda bai maida ta ba har wani ya aura kuma ya sako ta kuma ya sake auren ta ya maido ta wannan sakin da ya taba mata wai yana nan koko ba yana yana nan ranar da ka kara bi kenan dan ko ko shekara nawa kai tsohon matar ka ce da ka saki sakin yana nan ranar da ka maido ta sakin na nan na'am Allah saka amin amin amin mutum ne wai ya ɗo- ya zo kayan shi bisa mota daga kano zuwa maradi sai suka faɗi bisa hanya wai wa- wa zai yi asara wanda ya turo kayan ya ɗo- ya ɗoro ma mota ko direban ko shi mai kayan su bin duka ana dibawa a gani in sun bi matakan da ya kamata a bi na kiyaye a- abin hawa da lafiyar shi da komi Allah ne ya kawo to shi kenan in Allah ne ya kawo duk matakai an bi shi kenan sai sai mai kaya doki asara ya haƙuri idan kuma sun yi sakaci ko shi wancan ya sakaci ya san mota ba ta da laya dokoro mata kaya ko kuma shi direba ya san mota shi ba ta da laya doko shi kenan tsakaninsu sai su gyara ta su biya mai kaya kayan shi ko kuma a sasanta su ba shi hakuri abinda za su ba shi ba dai shi ba zai doki asara ba saboda sun yi ganganci in kuma aka je wurin shari'a aka tabbatar da gangancinsu da sakensu to shi kenan sai sun biya shi amma tsakaninsu ana yi sasanta su ce ka yi hakuri ga dai wani abu za mu baka mu rage maka asara amma aka je shari'a shari'a ta bincika ta gane akwai rashin kulawa to biya za su saboda ka ana dibawa a gani kamar kai ne a baka ajiye kuɗi ka ce an sace ba na diwa ga in ka kula da su kamar yadda kake kula da dukiyar ka shikenan an saci banza kenan ba asara asara sai wanda ya baka ya hakuri amma aka diwa ga sakaci kai to sai ka biya Allah ya samu dace
na'am sai tambaya ta biyu malam yace gabatar da abin da aka bayani yanzu buskan shi na buskan zana sai an kawo shi guda hudu yace to yanzu da yake zamani ya zo na harkar portable waya kenan yace idan ya gani suna zana ka hanyar zai kirawo shedun guda hudu hasunta su ko na ya duka ga waya ya yi a rasu gama ya gwada mu jama'a
wai game da shaidu sai mutum ya kama mutum yana zina inda yanzu zamani ya ci gaba akwai waya ko mutum ya ɗauka wannan ɗaukar da ya na bidin ya isa da ya saba yan sa mutane guda hudu su ma duk sun ɗauka ba mamaki wani shirya maka ya tsara maka ko kuma kai ka tsara abinka ka ana bukatan mutane guda uku banda kai kowa ya gudu irin nashi a ga duk iri ɗaya ne ga yanan to shi ke na'am na'am sai tambayar ta karshen malam yace ya kai ziyara makabarta ganin kabar mahaifinsu to kuma lokacin suka kai abin garin gawaki ba su yawa ba to ya koma sai mutane sun ganda sai rasa gane wani kabari ne to dai tsaga wani kabari ya addu'a ko addu'a tana kima mahaifin nashi na'am mutum da ya je wurin kabarin mahaifin shi ziyara kabarin na sabu ya gane shi to dai sake koma kuma bai gane bai kafa gasanar duk ya rasa ina kabarin mahaifin shi ya tsaya ya addu'a ga mahaifin shi wai addu'a za ta kai mashi ni zai hanawa ai ba dole sai ka yi tsaye ga kabarin baban ka ba. in ka sani haka ake so tun da baka sani ba shikenan sai ka mai addu'a dama addu'a shi kake ba sai ka mai addu'a Allah zai karba addu'a ka na'am Na'am, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muga yake tambaya, malam muna cikin sallah asuba. Sai limamin mu yana kan fata ƙetar aya guda. Ya sallah su take.
yace suna sallah asuba sai limamin su ya karanta fatiha ya tsallake aya guda ya sallar su take dai tunda da ya karanta fatiha ai inda bai karanta ta bane gaba ɗaya tunda ya karanta ta sallah ta yi insha Allah Na'am, shi kuma wanga ya- yana ya ce ma imanan gaba don gaji liman fatiha inda dole sai an karanto ta duka gaji liman ya tsallake sai ka karanta mashi ko ka ce subhanallah ya yi rabkanwa kenan na'am na'am, wanga yake ko kuma ka karanta mai ayi kakka kakka ce subhanallah ya ma rasa me akai kuma ana tsaya na subhanallah me akai na'am
na'am. Wanga malam yake tambaya mene- shi hukuncin da yake tambaya yayi yayi yayi baskan ka- karatu ya san ya- ya iya karatu ya iya karatu ba ya iya ka kokarin shi ya iya ka kokarin shi amma sai ko mahaifin suke ci da mai sai ya karatun eh shi kuma gaskiya ya iya ka kokarin shi ba sai da ya ce mahaifin shi ba kuma ga uwayen shi kuma sun matsa mashi ya karatu kuma su kuma ya ji kuma uwayen kuma ba hali ke gare su ba mu yi gare su ba ba hadi ke gare su ba eh wannan karatu katon muhammadu mutum ne ya ce mahaifin shi sun matsa mai ya karatu kuma shi ya yi ya yi ya yi ya kasa iya karatu su kuma sun ji yarda kawai sun ce dole sai ya yi karatu shi kuma ya yi ya yi karatun ba ya shiga shi ya za yi sai ka ci gaba da yi din kai ta yi ka ci gaba da yi kawai ka sami yardan mahaifanka bayan bayan Allah gaskiya subhanahu wa ta'ala ka dai kai ta yi lada za ka samu ko da baka yi karatun ba gaskiya aka samu lada ne ke
a ce ke
saboda haka kenan mutum kamata ya dage ya ta yi kai ta yi kana kana faɗi ka tashi lada kake samu lada biyu kake samu ga ladan wahala ga ladan yi na karatun da kake karatu ya ki shiga ya ki kanka bari kai ta yi da wanda yake sai ya samu yarda Allah ya samu yarda uwaye gaskiya musamman ma wurin abin da yake bin Allah ne karatu ne duka ya kuri a yi ta yi kana ta yi kana ta lallaba su kana ta yi kuma ba dan ma abin da adam ba sai ka samu wanda za a cewa sai kayi sai ka gode ma Allah gaskiya ne ko so waye ma ba hana ɗayan su suke ba Wallahi.
akwai mahaifin da in ɗan shi ya ce ya bar karatu sai ki daɗi Wallahi.
daɗi yake shi Wallahi.
saboda yanzu za ta ya shiga neman neman abin duniya sai ki daɗi ya ce ma da lafiya ke barka ka kai da barka ka kai akwai wani wanda ɗan shi ya yi baka bai samu ba ta tsallo yake alhamdulillah da dama haka nake so wallahi alhamdulillah barka ka kaji kagan sai ka je ka nemi abin da za ka yi to kaga wannan ba daidai bane gaskiya ne karatu kowane irin karatu ne in dai ba na shirka da Allah bane ba na tsahi bane abin nema ne karuwa ne ga mutum kuma samun shaidar kayi karatun yana da amfani cikin rayuwa tabbas sau da haka kenan bai kamata da adam ya ce ya gaji da karatu ba ko ya yi ya yi ya kiya ka gode ma Allah kuma ka yi ta roƙo Allah Allah ya sa ka iya in baka yi karatu ba duniya ai kayi asara gaskiya ka rako mutane duniya ce baka yi karatu ba ce duk wani bayani kayi amma banda karatu Allah ya kiyaye amin Allah ka shirya mu gaba daya amin za mu cika da imani amin Allah ka kawo mana sauki wannan zahin da muke ciki alkhairin da yake dauke da shi Allah ka ba mu sharrin da yake tare da shi Allah ka kare mu amin Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu kasuwa mai albarka matsalolin da muke gamuwa da su a cikin kasuwancin mu Allah ka kawo mana karshen su ya Allah marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da wannan duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yi mana gafarar zunuban mu ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu ilimin da zai amfani mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah ka ba mu ilimin da zai kai mu gida aljanna Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka shirya da ƴaƴan mu kanana da manya ya Allah maza da mata ya Allah Allah ka ba su ilimi da wanda zai amfani su duniya da lahira ya Allah Allah ka ba su aikin da zai amfani mu duniya da lahiran mu ya Allah Allah ka ba su ilimi da aikin da zai amfani addinin musulunci da ƙasa da al'umma gaba da ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana Allah ka kara musu adalci da san talakawan su ya Allah Allah ka kare su daga sharrin masu sharri ya Allah Allah ka tabbatar da su akan gaskiya ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi wanda zai amfanin mu ne ya Allah Allah ka hana su yin abin da zai cutar da mu ya Allah Allah ka sa da abin da da aka samu na amfanin kasa kowa ya samu ya Allah tun da gare su har karkashin wanda yake yafi kowa karkar kaskanci ya Allah wanda yafi kowa talauci ya Allah wanda yake cikin daji ma bai sa abin da yake ba ya Allah Allah ka sa shi ma abin ya amfane shi ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah Allah ka raba mu da kin juna ya Allah Allah ka sa mu so junan mu mu rungumi junan mu ya Allah Allah ka haɗa kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da rarrabuwa ya Allah Allah ka tabbatar da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ka sa mu rayuwar mu albarka Allah ka ba mu ilimi mai amfani duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين